إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 11 ga watan Rabiul Awwal hijira shekara 442 wanda ya dace da 27 ga watan goma shekara 2020 daidai insha Allah yau za mu yi darasi na 45 ne ko 45 cikin littafin bulog mara insha Allah a darasinmu da ya gabata mun yi magana kan salatul khawf sallah ta halin tsoro mun yi bayani akan salloli a cikin halin tsoro salloli daban-daban akwai wata sallar abokan gaba suna gaban ku kuna gaba da kuna kallon juna ko da su kafiyata daban akwai wata abokan gaba suna wani wuri ba kan ba gaba kibla ku ba kenan a wannan hali ta ma siffarta daban mun yi bayani na hadisinmu na harko wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wata jama'a ta sahabban shi ya raka a guda da ya raka a guda ya tashi tsaye su wanda aka yi sallar da su suka tashi suka ciko raka a su ta biyu suka yi sallama suka tashi suka je wajen 'yan wasu suke tsaro wancan da suke tsaron su kuma suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yayin sallah ta raka'a ta biyu da su ya zamna iya tahiya suka tashi su ma bayan raka'a ɗaya da su suka tashi suka to raka'a su ta biyu karshe bayan sun kare ya sallama guda da su wannan kafiya mun ambace ta akwai kafiya wadda yayi sallah raka'a guda da wa'annan jama'a suka tashi suka tafi wajen tsaro kuma ya da wasu wancan suka zo wajen shi ya salla da su raka'a guda su ma wanda kowa waɗannan na baya suka je suka je wajen abokan tsaro can su wancan suka dawo nan suka ci ko raka'a su ta biyu wannan kafiya mu ambace ta duk da tana ta yi kusa da wadda muka ambata ta raka'a ɗaya wannan su je su ci ko su ci ko anan su tashi kuma wancan ma'ambaci ta wanda abokan gaba suna gaba da gaba da ku a nan an yi sahu biyu wasu sahu na gaba aka yi ruku'i da su duka gaba da sahun biyu a nan salama ya yi ruku'i da su gaba daya aka dago daga ruku'i da aka dago daga ruku'i sai sahu na gaba suka je aka yi sujada da su aka yi sujada daya biyu aka taso da su sai waɗancan sahu na baya suka yi su guda biyu suka taso sai su 'yan baya suka koma gaba 'yan gaba suka koma baya aka sake ruku'i tare aka ɗago aka bar 'yan sahun baya 'yan sahun baya suke suna gadi suna kallon abokan gaba ‘yan gaba kuma su ma'ana aka yi ruku da kowa bayan taso ‘yan gaba suka je suka yi sujada tare da annon sallallahu alaihi wasallam sujada guda biyu aka zamna sai wancan sahu na baya su ma suka yi sujjada guda biyu aka zamna aka sallama guda an ga wannan kenan wasu yayi raka'a biyu zungur da wasu jama'a yi sallama wannan suka tashi suka tahi su suka tahi wajen wancan tsaron wuri da wancan zaman suke wancan suke gadi suka zo su maka raka'a biyu zungur da su kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sallah biyu nan ya cikin hujja na magana ana mai farilla iya bin nafila ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farilla ta farko raka'a biyu da yan murko kuma ya sake raka'a biyu da yan tawaga ta biyu kaga shi a wajen shi wannan ta biyu nafila ce kuma a wani hali ma an yi raka'a ɗaya da kowa kun babu wanda ya ramu ko ne kuma ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bayani da muka yi sati da ya gabata a kenan yadda ya kamata kamata mu tashi yanzu a yi siffa ta harko da yin take bukatar a yi ta aikace siffa ta harko da wannan da muka ambata wadda za a yi sahu biyu sauran da muku a yi raka abi ne zungur a tashi ko a yi raka ɗaya bai matsala wadda take bukatar kaifiya ta wanda za a yi raka ɗaya da wannan su tashi kenan zu sai mai kamera zai tseda mu je a nan damanci satin da gabata mun karanta hadisin in an zo kenan kaka zama bami kenan an ce a karanta hadisin da za mu yi aikace sallar insha Allah guda biyu biyu sinillah
Wanda halin tsoro a halin da abokan gaba ba su kai yanzu za mu raka a guda da yan jama'ar farko amma ka raka a guda na yin tsaye da su yan bayana su ci sauran kasa su tsaye biyu da kansu ɗaya su tashi su tsaye wajen wa'ancan masu gadi masu gadi su ne su zo mu yi kala raka ala ta biyu da su ina zamna ta iya su ne su tashi su kawo raka a ta biyu su kwanye sallama Allahu akbar سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أسلحتكم
لله رب العالمين الرحمن الرحيم ba
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من قاعد تقبل Na'am.
za mu yi karatu mu yi rubutu tare gaba ɗaya an da gwada da rubutu gaba ɗaya ɗan tsohon ba suna kallon jula bugun rubutu kaɗai ɗan tsohon gaba za mu yi rubutu za mu yi jula amma ka suna guda biyu mu kare idan mun taso mai dada su ɗan tsohon ba yi da su guda biyu su kare su mun sai su suka tsaye kuma sai su koma sun gaba ko yan gaba yan gaba su koma baya kuma yan mu sake haka kan mu yi rubutu tare an taso yan bayan su an nan tsaye kuma ya zo su suka da guda biyu muka zauna sai da aka dago sai ko kalama
Ai, bambai. Rawa.
sura sura sura yanzu za mu yi kafiya ta biyu ta aikace kenan za mu yi za a yi rukuni gaba ɗaya sahu biyu idan muka yi rukuni gaba ɗaya idan muka ɗago daga rukuni sai an sahun baya su tsaya ba sa yin sujada ɗan sahun gaba za mu yi sujada da su guda biyu idan muka saurari muka taso tsaye su ɗan sahun baya sai su je su kasa guda biyu su sujada guda biyu da suka sujada guda biyu suka taso suka yi tsaye da suka yi tsaye sai su komo gaba ɗan gaba su koma baya kuma sake yin rukuni tare gaba ɗaya an mun dago ne ba suna suna kallon kibla an kuma su karo mun da fasa ce don abu magana da yan sahun baya in maka dauko ta biyu su suna tsaye sai mun tafi su da gudu mun tsari in na zauna su yin su ce su fara su ce su da na sahun baya sai mun sai su zamna ita ta bi ta zama tare Na'am.
Allahu akbar الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم سيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده
kenan a nan ne ɗan sahun baya za su tsaya eh je su tsaya ba su jira
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
a ɗan sahun baya sun su jira su
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
wannan kaifiya ce ta abokan gaba suna gaban ku
to kenan za mu ci gaba da karatunmu dai muna fatar dai ko da aka samu kurakurai shi dai abinda ake ni sallar halin tsoro ce muka yi a aikace ko da an samu kurakurai dai manuwar abin kamar da muka siffa ta farko eh, liman zai tsaya da jama'a ta farko ya yi sallah da su raka a guda in ya raka a guda bayan su tuna guda biyu zai tsaye in ya tsaye iya jiran wannan na bayan shi su ci ko tasu ta biyu su yi sujada guda biyu su yi tahiya su tashi su yi sallama sai su tashi ta wajen yan uwan su suke gadin wancan sai wancan masu gadi sai su zo bayan liman su ma liman zai raka a guda da su bayan raka a guda da su sai su tashi su ci ko liman iya tahiya su tashi su ci ko raka a su ta biyu su ma dan suka tara su biyu suka tara su kare liman karshe sai sallama guda da su wannan shine ta farko da muka yi. ta biyu inda abakan gaba suna gaba suna suna kiblan ku yanda kenan kuna kallon su a gaban ku anan akai wata siffa ta maganar ayi sahu biyu sahu biyu duka za a yi ruku'i tare an annabo daga rukui sahun gaba su je su yi sujada guda biyu tare da liman in sun sujada guda biyu tare da liman in sun taso daga sujada su guda biyu yan baya suna tsaye su yan baya sai su ma su taso guda biyu sujada guda biyu in suka sujada guda biyu su su tsawon baya in suka yi tsaye sai su komo sahun gaba yan gaba su koma baya kuma a yi karatu a yi rukui tare gaba ɗaya in an dago su ma'anan 'yan sahun baya suke tsayawa suna gaji su yan sahun gaba za a su jira guda biyu da su a zamana in an zamana 'yan sahun bayan su ma yasin tasu da su jira guda biyu ya su zamana a yi sallama tare su gaba ɗaya saura mun yi bayani ana raka'a biyu gaba ɗaya limin raka'a biyu da jama'a ta farko za su sai su gadi ya raka a biyu tare da wasu tawaga su ma gaba su sai su wannan ana iya haka nan kuma ce in mata kama raka ɗaya ɗaya ma annabi ya yi kowace ya shiga yaƙi wanda abin yan wani kamawa ko da su jina da kowane hali da hannun kuyi ga alakuna lokacin sallah ya yi ita sallah tana muhimmancin gaske ba a so ta kuce yan wannan yana karantar da mu da muhimmancin sallah kun ga wannan halin ake ciki na ibadar Allah babbar ibada ta jihadi fi sabilillah kuma ibada mai hadarin gaske kibiya na gittawa takobi na gittawa mashi na gittawa a gabanka ya walkiya amma aka ce sallah sai kun yi ta kuma aikin Allah ne kuke a yanzu mutum ya ce ya samu damar iya ranyu iya shawara ana zama na ranyu sallah ta huce wa ana ranyu ko a sambule ko a wani taro kana kuma matsala wasu ma biki ne ake yi sai ta ƙare biki gaba ɗaya ƙare rawa an ƙare ƙare da bushe-bushe a je a yi a zuwan asar magarba har da isha kasa inda har za a ba wani damar ya je ya ƙare abin da yake ya sallah da an ba wani dama kuma ku suna yin wa haɗarin girman abin girman yaƙi suke aiki suke na allah kuma da haɗarin mutuwa ba irin haƙi yanzu wani matsorata da kilo dubu da aka maka makamin iya ɗaiki ƙasa ƙasa ma ɗakin ma a gida ka ɗaiki yaƙin zamani na na matsorata ko a gaba gaba da gaba ne takobin tana gittawa ko mashi amma ta sallar a kowane hali in za a iya tsawon tare in ma bai yiwa in maraka ɗaya za a yi kai ta kama dai ana gudu ana kambara ana sallah na kada ka rubu da maganar ramo sallah ƙara'u salati ka ƙare haɓar zuwa kai ƙara'u wa ƙara mota da ba Allah kawa ba Allah ya mata shi ya mata shi lokaci yanda kasan a yanzu ba kaje wata ana tunkoso arfa a bayan Niger dama ta je ta arfata a bayan Saudiya a bayan Nigeria dama ta arfata a watan September ko watan Nigeria ko watan ko watan safar ko kasan bai wago to yanda kasan ba a zuwa a yanzu a ce a dan ba tunkoso araba mutane ran haji to ita ma sallah a so ta garba ko ce Allah mata lokaci inna salatu kan alamun da ta makuta lokaci Allah mata kuma nan salaf ya cewa inna da salati awwalan wa akhirah sallah tana da farko tana da karshe ba haka Allah a manzala tun biyu kai ba damu sara mota mai barci da mantuwa su kada aka ba dama suna iya ramo su suka tuna wurin da tashi daga bace kuma kai lahi ba amma haka kurin ba dalilin komi wallahi kai ba a ta Allah ta wuce mutum ya tuba ga Allah kurin sai umar bin khattab abdullahi bin umar kuma na fara sabon dama suna fatawar cewa duk wani masa da gangan guda saboda da gangan ba zan komi to ba ta da idan tuba sai ko ne tuba nan aikin ka wuce ne ka bar abu abin Allah sai daga kuma ka tuba ga Allah ka tuba ka ka gyara gaba don ta wuce da Allah haka wata da karshe wannan suka suna na tare sabi wani abu malik balle sai malam sai bin hazam ka ga maganar malamai gaskiyar magana a tsarin su bin bazu su sai min akan abin fatawar su ba magana daga baya ka ga maka mota ba ta Allah ba ce kai haka ba ba sallah muhimmancin musulmi kenan wannan kafiya ce muka yi kuma sauran kaifiyoyi wannan dai kaɗin aka sha Allah dai su suke bukata saura ba sai an siffanta sarakace ba yanzu kenan za mu tashi ba sabon babi babu salatul idai baban sallah ta idi guda biyu idi biyu dilitar da za ka ɗauka na ibada ko na malikiya ko na shafi'iyya ko na hambaliya dole ta yi na ibada na magabata daga salatul idaini babu na uku a musulunci in kaga uku sallah ta uku ta kuce ba ta Allah bace duk wanda ya ga idi na uku nashi ne ɗayan na Allah biyu ne cikin sanan abi dawo haka ibi imam nasa'i imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je madina yace gashi dai qadimtu alaikum wa lakum yawman tal'abuna fihima mun zo garin madina mun sami kuna da kwanaki biyu da kuke sallah a cikin filijahiliya cikin jahiliya a jahiliya kuna da kwanaki biyu na sallah idi yace kada abdalakumullahu bihima bi khairin minhuma Allah ya canza muku wasu salloli guda biyu mai alkhairi akan naku jahiliya yace su ne yawman nahar wa yawmul fitr ranar idin layya da idi na azumi wannan su ne idi da musulunci ya dora babu littafin ibada za ta wani idi na uku a ibada da addini to wannan idi ne da aka sunanta shi ne za mu yi bayani a kan shi عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس azumi ranar cin abinci ranar da mutane ke ci wal'adha yawma yudhin nas ita kuma layya ranar da mutane ke layya rawtul muslim wasarwa turmizi ke cewa saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufturun azumin qur'anar da ake azumi cinku buɗe bakin ku da ake buɗe baki karkashin wannan hadisai magabata ke bayani kan cewa kenan aikin wannan salloli asali an yi su don haɗin kan al'umma sace gamuwa a wuri guda kowa da kowa zo don haka ba aiki da mutum guda ko da kai kaga wata shugaba ya ce a'a dole ka dangana gabi jama'a wani iya cikin magana hikimar rashin warewa kai sallaka kai kadai shi salamin taimiyar ya ce ko da kai kaga watan sai kuma ka wani sunna ka bi shugaba aisha radiyallahu anha a arfa daya cikin tabi'ai na ƙarwa ne zo ce mata ya umma niwa ina ga rana a ganin wata na ba yau bane ba rana arfa ta kalmar ruwaya radda jama'a suke ita ce arfa Allah ya saraunin wannan al'umma bai kusurwanta da al'umma gaba daya Allah ya aiki da abin da aka wannan Allah bai taɓa dubu ka yi aiki da ganin jama'a shi ya gani ta ba a girgarin da yadda ake haka za ka yi wannan iya rage rigima da yawa da rago kai ta al'umma ta ni ko ma cewa shi ba ma gani bai a biyar daba da wannan ganin ne na haka shi tashi zai daban ko ya yi kahin kuku garin ya yi gaba da ya tashi daban ko ya ƙi da ta garin sai an ƙare ya tashi a ga wani ya saka wani ruwa kamar cikin tamamul min albanin hula kawo na mas'ala ta sabanin malamai magabata ma kan mas'alar azumi ko doka ko ajewa rana guda cewa asali a musulunci bai kamata ba a ware gari zuwa gari inda an gani a sallata to amma kayan a samu wannan wa irin yanzu ci gaban zamani da ya kawo da labarin kilo dubu ma baka shi ba kwana biyu ka samu labarin shi to yanzu kana da labarin kilo dubu goma ma a lokaci guda ya ce a hikimar gama haɗakan al'umma in dai a ƙasar da kuke an ce ran za a sallah kada a yi ƙasa ka za an gani ko ba gani ba ka yi aiki da ƙasar da kake kanta ko garin da kake don wannan ruwa ka zo kan tahiya tare buka mu garinmu nan samu daban za mu yi misali yamma daban su masu maganar gari ba su aiki da ƙasa suna aiki da maganar gari ba ƙasa ba mai cewa nigeria ba ta ake zirgin nigeria ko dubai da saudiya to a nigeria ma ba ka ake zirgin maradi ko ne a wancan ruwa ba kawo labarin ba suna ake wani da ƙasa ba ruwa wannan shi a wannan abbas abin da ba ta ke ba labari da yato daga can shi a lokacin da ƙasa guda ce ƙasa guda ce ke duk wani kawai da kamar ruwa ta bin abbas ta sham to a nijar ma baka aiki da ganin tashe ta ko mata mai sai da makarin ƙura bayan abin da yake zahiri karara nan salasalama ya sunanta mana ranar sallah ce kun ta kuwa zai in an gani ku ba ka gani ba ku za mu ga ruwaya a gaban nan insha Allah hadisi nabi kan wannan magana maga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ganin wani gari ba ba a inda yake ma ruwa ta tabbata Abdullah bin Umar yace tara annatul hilal aka nemo ta kaf a Madina aka rasa sai ni na gani na ba annabi labari wata ya tsaya yace a dauki azumi annabi ya raye daga watan ba ga Abubakar Umar Usman a duk kasar mai saban ba da ga watan sai shi wannan daga watan manzo Allah ya ce a dauki azumi ko a dauki azumi haka nan ba dole bane ni na gani abu na biyu za mu kanta ruwa katanan wa ana abi umair bin anas bin malik radiyallahu anhu radiyallahu anhuma an umumatan lahu min as-sahaba anna raqaban ja'u fashahidu annahum ra'aw al-hilal bil amr فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أسبهوا أن يغدوا أن يغدوا إلى إلى مصلاهم رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وسناده صحيح abin da ke wannan ruwaya abin umar bin azab bin malik ke ba labarin cewa daga wasu ammomin shi an bi kamar an uba sun sahabbai suka ba labarin cewa wata ana rakaban ja'a wasu fatake yan bulaguro daga nesa sun zo nan madina sun ja'u sun zo madina fashahidu annahum ra'awul hilal bin am suka ce ai ke sun zo madina cikin azumi ne ƙarshen azumi sun zo madina suka isu ko 'yan madina suna azumi kuma ku diba wata ruwa ta annabi lafazi daga lawan lafazi ya kawo sun zo madina da lokaci sun zo madina bayan la'asar bayan la'asar ba'at al'asar suka zo bayan la'asar zo madina haka na rana tana ƙwarin wada ko inda aka yi tahiyya tun jiya da dare da magariba suka wata suka wata suka wurin suka kwana da tare aka wurin sai har aka aka zo Madina har kai wurin nesa ne suka ta su lamu wa ajiya a gari kaza mun ga wata jinjirin wata ta sallah a gari kaza tun ajiya annan sallallahu alaihi wasallam bai ce saboda hatta da tun da ran ta kusa wadawa hal aka tayi mu cika ne gobe mu je sallah annabi sai aka shela a Madina ko sharuwa ba la tarwa annabi sai ko sha ruwa yace gobe sai mu je mu idi saka mutum su bar gobe saka la aka tsaya ce wani hatara ka aje ka zaza a bari fitar zumu da aka tayi irin masu karuwa ta koreb sai muna bas cewa a mu za mu yi aiki daga nan mu to kan annabi ce mun mu mai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sha ruwa to wannan tabi'i ne ka sabi ne wanda wani zama zama ka wata a gaba mun wata inganta ka haka nan annabi aka ba labari jiya ban ga wata gari kaza kuma yasa da aka tace a ko sha ruwa yace ba za ba daga daga nan Madina yake daga nan wannan garin zai da aka yi kuma aka sha kuma gobe aka je aka yi haka wannan ya karantar da kai ba ya ka gani ba kun ba kai garin ku ba wannan abin da kai na makurin a gani kenan shi kamar albanin mun kace inda zai yi gaskiyar magana gani guda ya wadace mu to amma kahin mu je ga haka rabuwar kai ta al'umma ta hika maza ina ma za ka bi a ɗin wani halin a yanzu sai ka yi aiki da inda kake a nan za a salla a nan ganin zai mi tare da kowa sai gobe ka ce mi tare da jama'a kwanan ka huta shi ne magana kwa yanzu kenan wannan ruwaya lafazin na na abu da na mun kawo mun cewa sai kamar akwai lafazi daban da wanda ya kawo lokacin zawar tasu da umarnin da ɗanar sallallahu alaihi wasallam yayi gobe a ji a yi idi kawai ya kawai magana kenan kenan na magana dama iji in ya huce kuna iya yi in ya huce ku samu dama yi ba kuna iya washe gari muhimmanci ga nan haduwar a yi wannan iwa tare da jama'a gaba daya kuma na ruwa ce tabbatatta duka guda biyu sai wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكله ويأكلهن أفرادا an fi malik ya bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaghdu yawm al-fitr ranar sallah ta azumi bai zuwa idi hatta akwai kamar sai ya ji dabini ɗan dabinai wannan ruwa ta imam bukhari ya kawo ta a wata ruwaya hadisin mu'allaq imam bukhari ya kawo wannan ruwaya amma wasalaha amma amma da hadisin musul ba tare da cire sinadin ba me ya ce iyacin dabino kuma ƙarin bayani ko ya kulhunna a farada dabina iyacin mutu shi a farada imma uku imma biyar shi da mutu ɗaya uku haka ne. kenan akwai sunnar cin dabino ranar sallah azumi kayan a ta idi imma ɗaya imma uku imma biyar bakwai tara shi dai a ci wuturi ya tabbata sunna wannan kenan ba alkama guda bakwai ba mun muna ta ki alkama ki bakwai alkama ki bakwai muna ra alkama ki gaba su ka ce a kirga ma guda bakwai ce alkama ake ba da muna da binu a nan da ce in babu dai shi dai abin da ake so ko da baka ci wannan ba a azumi sunna ce kayan a ta yi idi a ci wani abu وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يدعم ولا يدعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وسهل بن حبان abin da yake wannan ruwaya ita kuma cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance abin da yake cewa la yakhruju yawm al-fitr ta kamkan magana baya ce bai wuta a ranar sallar azumi sai ya ci abinci azumi amma wala ya ta'amu yawm al-adha a ranar azumin sallar layya bai azumin azumin sallar layya anan la ya ta'amu bai ci abinci hatta sai ya sallah wata ruwaya iya ci da ya ci daga layye shi da ranar ibada mafi girma bayan sallah a ranar layya sai aka ce ita layya sai an taso daga idi ka ci daga layyarka shi yahi ba lazim bane ba kuma ba azumi bane ba haka yawan tambaya kan ya ake niyyar azumin gimshiki suke ce azumin gimshiki shine azumin rasallar layya ba ba mai niyyar azumi kurin sunna ce a kame baki har a yanka a taso daga sallah ta idi inda an yanka layya ka samu an yanka ka fara ci daga layyaka wata ruwaya ta kawo daga anta ta layyaka kawo magana anta ruwaya ce ba ta da inganci ba ta ina bala aka hujja ita shi dai daga da an da ce mai sauki da da wallahi bane ba ta anta amma ba an kai da bai anta bane ba amma ku sunnar ci daga layya kuma sai an da ce mai ita an anta kai ma kaiwa hawa sai ka tiro ta daga an yanka ciki sai ka tiro shin dadin dadin anta ba laifi bane ba dan tayi saukin kasuwa kuma tayi saukin cirowa daga ya farka cikin kai kare gida daga ya ciro maka kai sai kai saukin ci abinci amma ba kaida bace ba dole sai an sakin shine kenan sunnar layya ba a cin abinci kurin ba azumi bane ba sai bayan an sabko daga idi kwazo irin wani yawa kafa baka baka malaye ka ga nan ce laya iya wani bai layan ba ka kurin zai magana zai sai bayan idi kula ka ci abinci shi ne kurin eh ha eh mi wannan ka tsaye wani ba shi haramu ce ai ba ba haramta ba cin danyen nama ko haramta ha an haramta wa haramta wa su mai babu inda aka haramta cin danyen naman da kai ce ba fadashin da karanta kama haramu ne iya kuna nan bakushin da yawan tsarkin suke ci eh wasu ajiyar suke ci iya ma kuma sake magani da shi ne lalle bai da ɗin ci ne amma ko zai iya ci ko bai da bukacin magani suka ci haramu ne kudin nama halaka ne ko ka dawa ko ka sa ko ka soya ko ka ci ɗanyi ka ci ba na haramci kuma suka ce wani maye ne ba magana maye masu cin kanyar musu sama yin mota ma zan ganin cewa kuma wata rasha su kanyar suke ci maka wata ba sama mai mai da mai mai zai kuma amma kuma ka suke ci kanyar suke ci kansu kuma ka kawo nan ya ce to da buwan ma ya da kuka da girin uwa a zan gaji ɗaya ɗaya ya kaci ɗaya ta da wai ya zai kai da uwa a ko ya ce ya ce biyan sanyan wanda nama ɗaya na yi ko to ya ce ya ba ci ko ya ce ya da uwa limus an ce sahabbai suna annabi an cin nama saman tukunya da jini-jini da jini-jini na nama ana ci abin da aka namu zaman ba su wani hamza zaman ba su wani hamza akwai jini na jikin nama irin hanta irin jikin tsoka wannan jini ba ramu ba jikin shi ba ramu ba abin da Allah haramta mana zaman masu wani haramta mana jini mai kaɗawa daga cikin dabba ne aka amma jini na jikin nama akwai jini jikin nama balballe hanta sai ka ga jini ko ka yi tsoka gaba ya gaba an kare daga jini a jikin nama wannan jini ba ramu ba ne ba an ce sahabbai ana dawa nama da jini iya yawo a saman tukunya sun kacin kansu wannan bai cikin zaman masu fuwar ba jini bai wani kalo ba jini na cikin nama na ba ran wani ba yanzu haka nama ka ci ɗanye ka ci busheshe ka ci gasashe ka ci wane ne sun nama ka ci kurum kuma ba wani kasar maka ce mutum mai ta ce ba wani mai ta ku ka san mai mai ta ma nan sai hadisi na gaba jona da wannan zai ruwaya ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yawm al-fitr hatta yat'am annabi sallallahu alaihi wasallam bai huta ranar idi na azumi sai ya ci abinci wala yat'am yawm al-adha bai cin abinci a idi na layya hatta yusalli hiya sallah rawam da kuma tirmidhi kuma hadisin da batacce wa an ummu atiyya radiyallahu anha qalat umirna an nukhrij al-awatiq wal quyat fi al-idayn يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتذر لحية المصلى متفق عليه أما ذلك أن رواية أم أتيا رضي الله عنها بعد الأبار سوى أمرنا أنا من أمرني أمنا أمرني أن نخرج العواتق والحيد مهدو ما تاب لغو يا ركنا متاتا إما تابدروي da mata masu haila da suna adata busu ta zuwa sallah to amma muhimmancin idi haduwar musulmi a wuri guda da magana muhimmancin addu'a taron idi aka tafi ce annabi ya musu dan dan sahabi ko sahabiya sahabi ce umirna ko nuhina a hukumce ya fada hadisi marfu'i dan annabi da ke wasu umarni yake ba su hani ke duk sahabi ya ce maka amana umarni kai da kuma manzo Allah ya masa umarni ba ba wani bane ba kenan annabi ya musu umarnin su hudu tace budurwoyi hatta da mata masu haila tana haila ba tallako amma ta su ta idi ya ce da shahadun alkhair wadatar musulmi su halarci alkhairi na ranar idi na jama'a haduwar musulmi ta samu addu'a ta musulmi an ji hudu ba an ji bayani da za a yi eh ta samu addu'a ta jama'a wannan ce su wuta ya ce amma wa ya ta zilla khairar musalla amma mata masu haila su kaurace musalla su bi su salla amma sai wani taron idin daga an tara sahu ya su koma gini kaga wani bawar maganin kumya wani a cewar kumya suke a wasu ma tabbata al'adar mu wace wata na kumya ma wai azumi yadda azumin dole ka gane wata na haila wani matsala ce ɗabi'a ce an haka allah yake an ma je ki ne su ma karatu da suna cewa mace tabbata azumi bata azumi karatu da shi ma ma je gina da ɗiyanki ne kina kumya ɗiyanki ko kumya mai ɗabi'a ce haka allah biya mace kina karanta ɗiyanki mata su ma a gaba su san akwai ranar da mace ba ta sallah ba ta azumi ba da muka magana kumya ka zauna wata a zaɗa cikin da za cikin taro ne kowa gari ya zo amma ga mata da musalla ne musalla me ya samu ba na ba kuma mutum yanzu ce abin ga suna ke yi kowa kallon su da gorori su yasa ga suna ke yi musalla ne ya kawo kuma ne ɗabi'a ce haka na ko ɗabi'a ya kai ta yi ciki ta yi ko haka allah yi ba da magana kumya namiji kumya ki ciki zai ci kumya ki zai yi ba na ba kumya wannan haka ne ɗabi'a ce haka allah yi kenan kuma karatu da yake ma ɗan baya dan da yawa kuma ta wallahi da yawa mata wallahi budurwoyi da yawa wallahi suna azumin dole dole suke azuma suke wasu kumiya wai tana kumiya suna azan ta abinci uwa tana kumiya ta tana boyewa su ma zuwa haka haka ta tsara matsala ce tarbiyya ce a Qur'an da ake Qur'an da ba azumi shikin kowa sun haka to da ce su kai wurin sallah amma mata masu haila su kaurace ma sallar kaga cikin jama'a ne amma su halarci alkhairi na ranar idi da addu'a musulmai na ranar idi wannan shine ƙarfin magana cewa masu cewa kin zuwa iji wajibi ne irin wannan umarni in ba wajibi ya zaɓi wannan umarnin wani sallar biyar ba masa shi ba aka ce su wuta ‘yan matan da hatta da masu haila haka ke da wannan shi ta ƙarfin wajibicin cewa sallar iji wajibi ce shi ne karuwa wani wani kuma ce wannan ruwaya bukhari ya ka musulmi ya kawo wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه عبد الله بن عمر كبار الأبال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Abu Bakar da Umar duk wannan suna sallatar idi biyu kahin hudu ba kina an zo shine hujjar sallah ake farawa kahin a hudu ba saɓan na juma'a wannan ruwaya bukhari da muslim sun kawo وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة عبد الله بن عباس كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا صلاتي أدعو- النبي ده أبو بكر آه، أنا يا صلاتي رانا إيدي يا صلى ركعة بيو kuma na sarka abi da yi lam salli qablahuma wala ba'dahuma bi ba sallan nafila kaidi haka nan bayan sallah bi ba nafila wannan ruwa bukhari tunda imam ahmad bukhari muslim abu dawud nasa'i ibn majah duka mana imam muslim sun karuwa gaba da dai bakwai sun karuwa gaba da ba wanda aka bari to wannan iya karantar da mu cewa kenan a ranar idi babu nafila kayi idi babu nafila bayi wannan iya magana na idi a musallal idi domin idi asali a hili ake yi wannan mas'ala a lokacin sahabbai ta kunno kai maganar nafila an an je hili idi hujjar mafi yawan sa magabata ba a yi jami'an zama in ya zo ba a yi kun sai su ce ai ba a yi annabi bai yi ba shi bane hujja ba a wannan wurin ya tabbata a sunna annabi dama annabi in ya zo sallah sai sai kiza wa iya nafila sallah guda bai yi sallah guda ya nafila da kun yi dama ala da zaka take ta da kama haka juma'a in ya zo ya nafila ka yi ta kenan anan umma shi bai yi ba a fara da ya tabbata ne yin nafila a wannan wurare to amma abin man suka taba da mai su sahabban ya tabbata ba sa nafilolin a ranar idi ka yi kama don ana magana a musallar idi yanzu da muke idi a masallaci shi masallaci zaman kashe ki wata shawara ka zo karatu ka zo sallah ka zo mai ka zo masallaci iya da haƙƙin maganar cewa in ka zo kakka zamna sai ka yi sallah raka kenan irin nafila ta masallaci da wannan dalilin masallaci ne ba dalilin idi ba inda daga masallaci za ka yi nafila dalilin matsayin masallaci ne wannan za ka yi nafila amma a yi idi ne babu nafila a ranar idi sai abu huraira radin anu lokaci ya rayuwar abin ya kunno kai na nafila ran idi to kada ka suna ya ce a so kuke in hana sallah ni da ban hana ba shi bai hana ba dan kenan abu ne wanda bai tabbata ba amma shi ce bai hana sallah ba da aka ce dai amma gaskiya aikin sahabbai ba sa yin nafila a ranar idi kurin suna jiran liman ya zo ana kabarori har liman ya zo shi ne kurin madogara ta ranar idi inda a hili idi na ba a yi wannan shi ne sai masa'ala yan wanda muke magana a yau ta kuma idin ko musu masallacin akwai masu ɗaukar cewa ai rihaba bata cikin masallaci ba a nafila wai a masallaci in ka zo rihaba in wa ya dace da masallaci masallaci masallaci iri iri ne akwai masallaci masu yin naka na kan hanya ku bi layi cikin kasuwa kan titi kuna sahu kan kan sahu kan kwalta kan dabe na raba kiran dabe da masallaci amma inda yake da rihaba inda yake da rihaba rihaba tana matsayin din aka mai tsoron almasajid ai almasajid ba a ce ba sai an yi rihi an yi kwano ai kaza sai masajid masjid da aka zama a lokacin shari'ar da abin da aka wani aka keɓance don ibada da dutse aka kewaye shi da zana ne da kara ne wanda wurin yasu da masjid lokacin mu shari'ar bai bukatar maganar rihi a ce masallaci kurin wurin da keɓance don ibada shi na ke da masjid wannan maganar rihi alaihi sallallahu alaihi wasallam ko da labar masallacin shi masallacin shi ne zo madina ya sayi wata garka da kuɗi aka biya aka tsaye ta aka sare duk icin da ke gaba daya akwai da binai ta kabarin mashirkai aka tone kabarin aka tone kabarin aka mala shige ne aka zo aka zagaye wannan wuri gaba daya wannan ya sunan masjid a cikin shi ne a za ka zagayen sai aka yi ɓangaren rihi da farko an yi rihi ɓangaren arewa aka yi wani ɗan ɓangare kamar sari a can sari sulusi ko rubu'i aka rigi saura ba rigi kamar na nan amma duka wasu gurin sai su da masjid gudu bayan ce ba da annabi sun yi hema sun yi rumuna a cikin masallaci an taɓa ruwa cikin aiki kawai an labarin ba ta ba sosai sun yi hemomi wata ta ta hema a masallaci an wasa da hema a masallaci ko wata mun zo mun yi sallah a inuwar masallaci ta kaza a cikin ake cikin sai bukari sai sai mun yi sallah a inuwa ta gabas a masallaci an taɓa inuwa cikin aiki wanda kan ta da kai cewa shi sa kamar wannan cikin fitar bari haka cikin hasa ke cewa ƙa'ida ne har masallaci tana matsayin masallaci don kuma su da haka ce mana shari'a na salim ƙarfi a hili karara rihaba tana da cikin matsalaci misali ke naga matsalaci a nan salasalama kenan da aka kewaye shi gaba daya sai aka yi nufin ɓangaren arewa nufin kibla da farko tana arewa ana kallon masu haram ana kallon kudu sai aka- aka riye ɓangare guda a na ake sallah sauranin babu riye amma duk da su masallaci lokacin da aka maido kibla ta koma musu yayin da farko aka yi ɗaki ɓangaren arewa ake sallah a ciki ɓangaren musul sai aka yi ɗakin matan shi aisha da sauda aka ware a ɓangaren musul cikin masallacin nan wurin sallah nan daga ɓangaren masallacin da tsohon katanga ɓangaren musul aka yi ɗakin matan shi aisha yanzu sai aka ce an maido kibila musul makka da na kallon arewa yanzu sai aka maido kuma ginin rihin ya aka sake rihi wannan ɓangaren bangaren gusum shi sa aikin an shaƙi alaƙa da mutane kai tsaye da ke da wani aikin aka wada yi a wani kuma takin ke yin aka koma gusum sai aikin an shaƙi ya zama to ke nan kai tsaye ke masallaci yake wancan wurin ya koma mai wurin a sahabu sofa wata ala sofa can wasu koma ta sun sai kwana wanda ba su ɗakuna gwabara ya yi masa arziki sun da ɗakin su to da bakon ya zo kenan wannan amma duk ana masu wurin ana masu da almasaji na bawu na ke nan magana mafi ƙarfi inda ya rihaba inda ta kewaye ya masallaci kurin wurin iya matsayin hukumar masaji nan an ko an kewaye da san da masalla aka riye nan amma bai daga wani sai rihi masaji kullum Allah kima cikin nan ibada shine masaji kenan masu talla mai neman albarka kai a cikin rihaba mai neman albarka kasuwa wani bai su abin muku addu'a na kuma gwada da annabi tabi muku addu'a ka Allah baka ga ko haka annabi ce ba an ga mai kasuwa a masallaci a ce ka Allah fara barka cikin kasuwancin ka haka annabi ya ce mishi kina gaskiyar magana mu kebanci in dai an ce rihaba to tana a girin ma tana girin masallaci gurin gaskiyar magana to wannan kenan shine me yake cewa maganar ta eh in za a yi sallar idi a musalla ba nafila kayan idi haka bayan idi amma a cikin masallaci ne za a yi nafila ta kalmar masjid dalilin masallaci in ka samu masallaci ciki ko rihaba sai wa an wata ruwaya ta ibn abbas ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallar idi bila azanin mala'ika akhrajahu abu dawud wa asalu fil bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci idi ha ana wanda mutum kuzuri a bamje ba ko na kwaya ne naka nake zan kai rudin kai zubar kawai daidai nake kai na kai kwana kenan a nan salama ya sallaci idi bila azanin wala ikama babu kiran sallah babu ikama wannan ce ya kace idan an saba kai ka saba ai za ka samu wannan shi ne madogara amma ka hujja ya aka ba kiran sallah ikama haka manzo Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake idin shi babu kiran sallah babu iqama kurum a tar sallah kurum wannan ruwaya ce ta Abu Dawud amma ce asalin ruwaya Abu Sa'id al-Bukhari wa ana Abi Sa'id radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه بإسناد حسن وأن شينا رواية cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallah kayan idi ko da ya kada bai kusa lake warawa amma in ya koma gida kamar juma'a ce ya sallar raka'a biyu ina rawu ibnu majah ibn al-hasan sai wa anhu da wata ruwaya daban ta Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ke cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأدعى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعزهم ويأمرهم متفق عليه أبو سعيد كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي iya huta a ranar idi ta azumi da layya iya zuwa al-musalla wurin idi wa awwal shay ya bado bi a sallah farkon abin da yake farawa ije sallah kuma magana da gudu ba ya sallah sallah ke fara kenan ta idin suma yansarif bayan ya sallah sai ya juyo fa yaqumu muqabilan nas sai huskanci mutane a lokacin da ya huskanto wan nas ala sufi mutane suna kan sawun su na sallah fa'izuhum wa ya'muruhum musu wa'azi ko musu kai musu umarni abin da kwata musu umarni kenan yana wa'azi bayan yana huduba bayan kare sallah ta idin layya ko idin azumi ko idin layya wannan shi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga ne ya kamata kan mu wuce lokacin da muke da shi ganin mun yi aikace dan Allah zai dawo da mu sai mu hara kenan yanda ake tuffa sallah ta idi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته